إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله كفاة إبراهيم والعلم كله بديع الإمام الحاشمي وفضله هاشمي وفضله هاشمي وفضله هاشمي وفضله وموكله نهج الإله ودينه وليس سواه إنما القول قوله إنما القول قوله محمد رسول الله لا إله إلا الله بنى قبة الإسلام بالوعي داعيا إليه جميع الناس بل عم ذله بل عم ذله بل عم ذله بل عم ذله قديمك هذا في فريسا معواقا سواه لدى واد لقد تم وصله لقد تم وصله محمد رسول الله لا اله الا الله نفسا بالوصال فالله بوقت من الأوقات تنفق رجله تنفق رجله تنفق رجله فهل تسمه الأيام بالسير للناقات ويقضي لنا كل الفوائد أهله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله حرف التاء رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبي آمين يجي حرف السائي Sakafatu Ibrahima ya ce, Muna cikin a ɗauko masa kujera. Muna cikin a harfin tsari, sairul kalbi, shewar jallalo ya ce, Sakafatu Ibrahima, ka ga gogewa da ƙwarewa da wayewa irin tashi Ibrahim radiyallahu Wani ilmu da kuma irin ilimin da Allah ya bashi, kulluhu ga baki ɗaya.
majuhul imamil ya sarrafa su ya juya su cikin yabo ga annabi shugaba ba hashimin dangi sallallahu alaihi wasallam wa fadluhu kuma bayyanar da titikonsa wato wayewar shehu da kuma wayewar shehu da kuma gogewarsa da ƙwarewarsa da iliminsa ga baki ɗaya ya juyar da su ya zuwa ga yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wa Aliyu sallama da ƙafarsa baki ɗaya tana cikin yaban annabi sallallahu Alaihi da kuma bayyanar da falalar annabin sallallahu Alaihi sallam.
Wa man fi iluhu annabin da duk irin aikin da ka ga yayi na hajjul ilahi to shi ne tsari irin na Ubangiji.
Wazihu kuma duk irin aikin da kaga ya yi shi ne addinin Ubangiji.
Walaisa siwahu wato domin ko babu wani shugaba idan ba shi ba.
Inna malƙaunu inna malƙaunu domin cewa maganarsa ƙaunuhu ai maganar Allah ce. Maganar manzo Allah? Ai maganar Allah ce. La yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. duk abin da manzan Allah ya faɗa Allah ne ya faɗa sannan duk abin da annabi ya aikata addini ba maganan wasa ce komai yayi addini
bana qubbatal islam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina ainihin wato turakar musulunci kubbatar islami ya gina mana turakan musulunci da'iyan bil wahayi bil wahayi wato ta hanyar wahayi saƙon Allah Allah ne ya masa wahayi ya gina
da'iyan bayan ya gama ginin wannan turaka da'iyan sai ya kasance kuma mai kira na jami'an nasi da'iyan jami'an nasu yana mai kiran dukkan mutane ilaihi ya zuwa ga wannan karaka ta musulunci ko ya zuwa ga wannan addini na musulunci kada amma zilluhu hakika inuwarsa ta game kowa da kowa kowa yana ciki ko da bai sani ba shi
qadimuka haza to ga fa hadimin nan naka haza barhama abdullahi
fi barisa gashi a ƙasar faransa mu'awwakan wato abin tsarewa da rashin lafiya
siwahu wanda ba shi ba ladawa bin naba wato wanda ba shi ba daga cikin musulmi na duniya baki daya
ladawa bin naka ladawa din naka yana cikin dajin nan ne yawan rairayi na madina shi tamma ga shi a faransa ga musulmai can sun tafi madina
tamma wasluhu hamma wasluhu ya samu cikar saduwa da manzan Allah ga barhama abdullahi khadimuka a ƙasar faransa ba lafiya ga musulmai a wajin naka to ya za a yi kenan na'am yu'allilu nafsan yana haƙurtar da zuciyarsa bil wisali wato yana cewa ki haƙuri zuciya tana kuka yana cewa ki haƙuri za ku sadu za ku sadu fa allahu lallai cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tanfakku rijluhu wato fa'allahu ya kusata a gare shi bi rabtin
tamfakku rijluhu na haka ne ko na rijluhu wato kafafuwansa da aka daure da mari tamfakku a kwance su biwattin a kankanin lokaci min al-awqati daga cikin waɗannan lokuta yanzu yanzu a kwance shi zai tawo madina Hmm. fahal wai shi in tambaye ku tasmahul ayyamu ko yau da gobe za ta yi min rangwami bisairi in samu damar tafiya linnaka zuwa ga rairayin nan na madina
faya kadilana wanda yake ahaluhu ma'abuta zama cikin wannan rairayi wato annabi da sahabbansa faya kadilana sai su biya mana kullal fawaiti dukkan bukatunmu da suka wuce
فقد تعالى ما عزنا عفود جنابه فيرحم خير الناس من تال عزله ومن تال عزله من تال عزله من تال عزله فأمشي إلى ذاك الجناب معسيرا خديدا وزال الساق معني وزله ليلا عني وزله ليلا عني وزله عني وزله ليلا فيشفي سقاما كلعنه سبيله وجراه واشتاد في الجسم ويله وفي الجسم ويله في الجسم ويله وفي الجسم ويله وقرت كباري بارة لتجلد وقد قر تل الدمع حقا ووبله حقا ووبله حقا ووبله حقا ووبله ألا أن لطف الله ثم جماله لقد قام هانينا يرى عود شكله لا يرى عود شكله لا يرى عود شكله لا يرى عود شكله يد العائد لا لا يرون مشوشا فقد فاز فرع السهم عنهم وأسلوهم عنهم وأسلوهم عنهم وأسلوهم عنهم وأسلوهم
azumi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce wariya ta an wufudi janabihi wato daga ayarin masu ziyarar janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙar bala hai hakika ta kawai gani ina faransa ga musulmi suna madina wannan wariya ta yi tsawo fayarhama saurun nas ina roƙon biyayyen mutane ya tausayawa man bala azluhu mutumin nan wanda wariyarsa ta tsawaita fa'amshi fa'amshi domin nima in samu in tafi ila zakal janabi zuwa ga wannan sasanni na manzon Allah sallallahu alaihi mu'affiran kuma mai turmuza kunci kudaidan ina mai turmuza kundi kuki wa zalar sakmo an ne idan shi ya je madina haka yake ta za ka gara yarayin nan yana tura fuskar shafi annabi ya taka nan ba abin da ya dace da wurin sai fuska ba wai kafa ba soyayyar da shi yake wa zalar sallallahu sallama hankali ba zai iya fahimta shi hali ma'al mustafa la akala yutriku hali ma'al mustafa la akala yutriku to shi kuma sun sake kuma kuka yake sosai da yawa wanda suke ke tafiya da shi su cikin yayin su shi bar hamajin suka ce ɗauke shi ake yawon bai iya tashi in ya zauna wurin ya yi gaisuwa to sai dai a ɗauke shi kawai kuma ka san nauyin shehu ba irin nauyin wanda za a iya kora a ba mala in ka ga ana koran mutane ba shehu wanda ya taba kewaye ka'aba tsakanin la'asar da magriba ko tsakanin azhar da la'asar Allah ya rike halitta aka tsaya cak shi kadai ke kewaya ta hajjin shi na farko shi kadai ke kewaya ta wannan abin da hankali ba zai kawo musamman wanda ba harkar sa bace yafi to mu'assiran kudaidan ina ne tirmu da kun da kuke wazalat saqmu anni wazalat saqmu anni duk wani ciwo da ya same ni ke damuna kuma ya rabu da ni wazulluhu da kuma kaskanci irin na ciwo ka san in ka kamu da ciwo to ciwon yana haifar ma da kaskanci ko yoyon fitsari ko rashin rike alola ko kuka ko surutai ko mafarkai ko birkima da sauransu mutum bai da lafiya sai ka ga yana shiga wani hali da shi ya ce duk wannan ba na su kukansu wane mutum fayashi tiqaman fayashi tiqaman ina roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya warkar da cututtuka kalla an rubabibuhu ya warkar da cututtukan da dabibuhu likitan da yake duba waɗannan cututtuka kalla an ya kasa magance likitan ya duba ya duba ya kasa komai to ina roƙon shugaban halitta ya sa hannu wajen rahuhu kuma ga wannan cuta nawa wailuhu azabar zafinsa ishtatta fil jismi ya tsananta a cikin jiki wa farras dibari gashi kuma hakuri na ya gaji har ya gudu ba a da dole tajalludin bayan dadewar da nai ina mai juriya na jure na amma ba ba wai karka dauka wai hakuri akan ciwo hakurin zuwa madina yana faranta musulmai suna madina gashi anan ba lafiya likita ya duba ya kasa gane me yake damun shehu gashi ya yi hakuri ya yi hakuri hakurin ma ce ina bakka lafiya shi ma ya gudu madina shi ma hakurin ya gudu ya ce to ina roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu a ciki ballu bal'i ɗannu dam'i yayyafi na hawaye wa wabnuhu da kuma mamakonsa wa ƙarƙarra hakika ya tabbata haƙƙan da gaske ba da ƙarya ba ala anna lutfallahi tare da cewa tausayin ubangiji ثم جماله sannan da rahmarsa لقد جمرني hakika sun lullube ni لا يرى la yura ba za a taɓa gani na ba عود شكله audu shakluhu shakluhu wato ba za a taɓa ganin shakluhu kwatankwacin rama da tausayin ubangiji ba za a taɓa ganin kwatankwacin wanda Allah ya mun ba audu ma'anar shi kaddu da ɗai da ɗai ba za a taɓa ganin irin lufufin Allah gare ni ba duk wani malami ko wani wali ka je wurin ka gani akwai rahamar Allah da lutufi da jamala irin wanda Allah ya bani ni ba ma suna na Ibrahim allazi la yazalu fi jamali maulahu yahibu suna na ke saboda ka ala anna lutfan lahi summa jamalahu la arkamarani sun lullube saboda ka la yura audu shakluhu ba za a taba ganin kwatankwacin irin lutufi da jamalar Allah wanda ya mun a wani wuri ba
يجل آئلون a gane wato a cikin rashin lafiya akwai ludufin da in wani ne yake yi duk malintarsa duk wilayarsa sai ka je na iyo amma ni shiru kuke sauraka ludufin Allah da rahamarsa da tausayinsa ya shiga ciki al'a'iduna masu zuwa gaishe ni yaji suna ta zuwa لا يرون مشوشا amma ba ta iya gani na mushawishan abin ya mutsawa. Tsaf suke gani. Ba za su gani ba duk a yamutse, kasan mara lafiya, ana gani shi duk mushawishan, mushawishan. Abin ya mutsawa a cakuɗe. Ga kwanza, ga miyau na zubowa, iyali tana gogewa, yana fitsari ana yi ruwa an baki suna ce da Allah ku dan dakata a ɗan sa turare. Shi wane mutum? Ah, ai mun yi yadda Allah yake so saboda ka yadda muke so haka Allah yake ƙwarai da gaske ba saboda ka masu zuwa gaishe da suna ta zuwa amma fa ba su gani na mushawwasha abin ya mutsawa faru usakmi hakika ya buya ko kuma ka ɗaya faru usakmi reshen ciwon da yake damuna wa أصله da kuma tushen ciwon da yake damuna فقد غاب عنهم hakika ya buya daga gari daga bari na hakika ya ɓoye a idan masu zuwa gaishe ni. da reshen ciwon da tushen ciwon gaba ɗaya masu zuwa gaishe ni ba su ganin wani alama
شرفت بزهادي وليس بحاجات إلى الشرح والتبيين ولحل حله ليلا ولحل حله إذا ولحل حله ولحل حله ليلا معي ذكر مولانا الجليل جلاله من الصالح المصدوق أحمد نقله أحمد نقله أحمد نقله أحمد نقله لك بيوم يعتلوه بجهر وخفيات دواما ومثل اليوم في ذاك ليله ليلا في ذاك ليله وفي ذاك ليله في ذاك ليله فهل أبصرت عيناك أهلا معيشة من العبد والحمد لله كله الحمد لله كله محمد رسول الله لا إله إلا الله رأيت رسول الله جحرا ويقزاة بفارس هل ذاك المحل محل محل محل هل ذاك المحل محل محمد رسول الله شعلك خير الناس والخادم له زمن ما جاء مع الظرف عدله عدله عدله محمد رسول الله
sharatu biza ya ce ina yi muku bayani biza da wannan baiti da nake karantawa hali ina gaya muku hali na ne وليس بحاجة amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya buƙatuwa إلى الشرح zuwa ga dogon jawabi والتطويل da kuma wani bayani والحل domin kuwa warwarewar matsala حله ai a hannunsa take صلى الله عليه وسلم warwarewar matsala ai a hannunsa take wani jawabi zan ba ko dai nake ba ku labari kuma amma ba da shi nake wani
معي ذكر مولانا wato zikir maulana ambatan ubangijinmu aljalili jalalu mai girma da ɗaukaka wato alkur'ani kenan mai yana tare da ni wanda yake na ƙaruhu alkur'anin nan an ciro shi ne daga asalinsa daga inda yake من الصادق daga annabi mai gaskiya المصدوق kuma abin gaskatawa أحمد ahmadu bushra isa alaihi salam صلى الله عليه وسلم بيوميا da rana ta أتلوه ina karanta alkur'ani بجهر a bayyane ina ta ƙara وخفية da daddare kuma ina tilawa دواما haka nake ko da yaushe ومثل اليوم to ka gani ko biyau miya da rana ta atluhu ina karanta alqur'ani bi jahre a bayyane ina ta kara sannan lailuhu daren wannan rana da na karanta alqur'ani ta kara bi zaka bi zaka a cikin haka nake نعم a cikin haka nake wato ma'ana shi ma ina karanta alqur'ani khufiyatin amma shi a boye nake yi tilawa نعم ba ta kara nake ba shine wa mislul yawmi kamar yadda nake karanta shi da rana to haka nake karanta shi da daddare amma kufiyatin da daddare da aboyi نعم da rana in yi sakara da daddare in yi tilawa
فهل kai wai shi in tambaye ka أبصرت عيناك tun da babarka ta haife ka ka idanuwanka sun taba ganin أهلا معيشة wato abin da yake mafi dadin rayuwa من العبد da ya kai wannan bawa barhama abdullahi
فهو, فهو الحمد wanda shi sunansa ma alhamdulillahi kulluhu baki ɗayansa sallan alhamdulillahi idan ka sun taba ganin mutum iri na ba hal absarat ainaka a halama ishatan idan ka ya taba ganin abu mafi daɗin rayuwa wanda da ka kalle ni ko baka yi yawa za ka ce alhamdulillah saboda ni ne alhamdulillah Eh, godiyan Allah ba in dai godiyan Allah yana da zati to ni ne zatin alhamdulillah Mm.
رأيت رسول الله sallallahu alaihi wasallam. yace na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam.
جهرا a bayyane ويقظة kuru kuru ba a bacci ba
بفارس a ƙasar Faransa هل wai shi in tambaye ku Faransa ba darin fasiki na kusala bane eh to ذاك المحل wai dama yanzu ƙasar Faransa wannan wuri na tabara garin shedanu fasikai محله dama irin mahallin manzala ne wurin yake uku dama manzala yana zuwa irin wannan wuri na'am kwarai almar'u ma man ahabba tunda kuna wurin zai zo mana kwarai ko da ba su gina ne amma tunda kuna wurin zai zo alzakal mahallu mahallu washin dama wannan bakire bakiran zuwan annabi ne kwarai kwarai in dai kuna nan zai zo almar'u ma man ahabba mu ma Allah ya sa duk inda muke shoye
فشأنك خير الناس ina roƙo kai yadda ka saba yi shi ne fasha naka ina roƙo ka aikata abin da ka saba aikatawa خير الناس ya annabi fiyayyen mutane والخادم الذي da ba za ka aikata abin da ka saba aikatawa alkhadima da wannan hadimin naka barhama abdullahi
الذي allazi wannan da yake له زمن ya yi zamani mai tsawo ما جامع الصرف bai taɓa gamuwa da ma jama'a
ma jama'a sarfi adluhu bai taɓa haduwa da canji ba daga adalcin Ubangiji. Abinda Allah ya saba yi masa bai taɓa ganin an canza ba. Ya daɗe tsawon zamani amma Allah bai taɓa canza mai ba. Kullum jamala ce kuma har yanzu ma jamala ce.
فجعلناك خير الناس والخادم الذي لطول افتراق الجير قد طار عقله قد طار عقله قد طار عقله قد طار عقله ليس فشاناك خير الناس والخادم الذي فريداته حب أميني ونفله أميني ونفله حب الأميني ونفله محمد رسول الله كان أعداء عليه لغفكم فشتت لهم شملا ليجمع شمله ليجمع شمله ليجمع شمله ليجمع شمله عليك صلاة الله ثم سلامه يقود لنا ما فات ترا ومثله ترا ومثله ما فات ترا ومثله ما فات ترا ومثله عليك صلاة الله ثم سلامه يتم لدى هذا الحميدي مسؤوله حميدي مسؤوله هذا الحميدي مسؤوله محمد رسول الله عليه الصلاة الله ثم سلامه وللوالدين زال في الخلد الجنوب لا زال في الخلد الجنوب محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه الصلاة الله ثم سلامه أعود إلى شغلي شغلي شغله شغلي شغله شغلي شغله شغلي شغله عليه مع الآل الكرام وسعديه أنال عشاء منه قد كان سيده قد كان سيده قد كان سيده لا لا لا
fasha'anaka Wato ina roƙo ya Rasulallah kai yadda ka saba yi.
khairan nasi Ya annabi biyayyen mutane, wal khadima kai yadda ka saba yi da hadimin nan naka.
allazi Wannan da yake qabbara akluhu wato jairi tabbas akalu hankalinsa kaddara hakika ya tashi. Hmm.
liqulil tiraki Saboda tsawon rabuwa da aka yi ba a haɗu ba.
fasha'anaka Ina roƙonka kai yadda ka saba yi khairan nasi ya annabi biyayyen mutane wal khadima ma'anan wal khadima ay ma al khadim wawul adawa wawul mahiyya ce eh wawi ne na mahiyya kai yadda ka saba yi ma al khadim allazi tare da wannan hadimin naka mai yawan hidima allazi wannan da yake faridatuhu ibadarsa ta farilla wa nafluhu da ibadarsa ta nafila hubbul hubbul amini duka soyayya annabi amintacce ne sallallahu ibadarsa ta farilla da ibadarsa ta nafila san annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallam a'da'un makiya takalaba wato suna karnikanci suna haushin kare suna kawo wawura alaihi akan wannan masoyin naka lihubbikum ba dan laifi ya musu ba dan kawai san da yake muku
fashattit lahum shamlan ya Allah ka tarwatsa haduwarsu liyajma'a shamluhu eh li yujma shamluhu domin a hada jama'ar sa wuri guda kan jama'ar sa su haɗu wuri guda Eh, makiya sun taru suna ta mitin saboda karnikanci da kwaɗayin duniya a kansa ba su da aiki sai haushi ba dan laifi ya yi musu ba saboda san da yake muku ya Allah ka tarwatsa rundunarsu domin rundunar jama'arsa ta ‘yan faida ta haɗuri guda.
alaika salatullahi Latin Allah ya tabbata a gare ka, summa salamuhu sannan amincinsa, yaqudu lana manzon Allah ya koro a gare mu ma fata abin da ya kubuce mana turran da baki wa ɗaya. ko misluhu kuma kwatankwacinsa ko kuma ya kudu lana manzan Allah ya dawo mana da ab- wato ma fata abin da ya fi na magabata. Manzan Allah ya kawo mana abin da ya fi na magabata. Mm, Durran gabaki ɗayansu wa misluhu kuma ya ba mu abin da ya daidai da irin abin da ya ba su. Ya ba mu irin nasu ya ba mu kuma wanda ya fi nasu.
alaika salatullahi Salatin Allah ya tabbata a gare ka.
summa salamuhu wannan amincinsa yatimmu hazal huwai dini wannan bawa mai yawan hidima ko kuma ka ce kaga wannan kankanin hadimi
yatimmu su'uluhu bukatunsa ga baki daya ya cimmu ya cika cip lana a hannunsa na Eh, ya cika cip a hannunsa Eh, wannan ƙaramin hadimi mai yawan hidima bukatunsa na zahiri da badini su cika cif cif cif ladai a hannunsa a gabansa.
alayhi salatullahi Salatin Allah ya tabbata a gare shi summa salamuhu wannan amincinsa wa min walidi wannan salati ina na ibantar babana la zala wanda yake bai gushe ba نزله wato masaukinsa a kiyama بالخلد yana cikin aljannar dawama.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم سلام sannan amincinsa أعود tofani zan koma إلى شغلي zuwa ga aiki na وشغلها aikin nawa kuwa shi ne شغله aikin manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
عليه Salatin Allah ya tabbata a gare shi وعلى آل tare الكرام da iyalan gidansa masu girma da وصحبه sahabbansa amintattu أنال da عطاء albarkacin wannan salati in samu babbar baiwa منه daga manzan Allah قد طال ذيله wanda jelansa ya yi tsawo kwarai bindinsa ya yi tsawo wato babban baiwa wanda ba ta da iyaka haka kasar yi mai yare ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun muji sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya malla lahu shafa'un kalla wala waladu ajiz ubaidan wa farrij karbahu abadan يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنصاري يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وقدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، muna cikin karatu kuma sai ga babban bako ya shigo za mu ba shi mana addu'a ya gaisa da mu sannan ya addu'a
السلام عليكم